أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurmu a markaz ahadu suna da jama'a wanda ke angul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a uku ga wata na jumadar akhira hijira hudu hudu ga wata na jumadar akhira hijira shekarar 443 wanda ya dace da bakwai ga watan sha da watan farko 2022 allah mana jagoranci a karatunmu na ƙarshe mun tsaya cikin muna cikin furkan sautar furkan mun tsaya aya ta 24 yau insha Allah za mu tashi aya ta 25 kayan nan tambaya guda ta cewa ɗanwon ya mun bayanin jajajen wasu ko malamai ke gaya mishi ya ɗan fara shaƙa suna ne sai aka ce mishi ai ɗan izala kwantara ce aka yi da wai koyo hudawa kwantara ce suke cikawa to na ce ‘yan uwa wannan matsala suka faɗi ta ‘yan gargajiya da neman suka na alisun duk da na gaya mai ce to na ji kai da ɗan uwa a matsayin ɗaukata kwantara ce aka yi ta mi wace ƙaddara yau fafiroma sarkin kirista kahurai sarkin kafafiroma da nan yahu suna da iyaka karuci da ku ko kuma shakka karucin su to sai suka ce musulmi muna kiran ku ku bi qur'anin qur'anin da annabinku ya zo ku bi sunnan annabinku sun yi gani nintan yawo sun yi babroma ku bi annabin ku bi qur'anin wannan da yake hannunku ku bi sunnan annabinku shi ne ka zage su sai lahi babroma in waye kwantirati kwantirati ne ake ce shi ne aka zarfa bakin da ya izala ko a sunna ana kiran ka ne ka yi aiki da ƙur'anin da yake gidanka ka karka ɗaya mai ƙura ka yi aiki da abin da yake ciki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisi ɗaya na sunna na ɗaya izala buharin da yake gidanka muslim abu dawud tirmizi da sa'ibin majal sauran sunna shi aka ce a yi aiki ba namu ba ko na wata ƙungiya tun wadda allah wannan ko fafuro ma ce ma kaɗai mai da shi kurin da ya yi wasa da hakan mutane bakin dai kwantarakin sunna kenan ka yi aiki da ƙudayin sunna kan mutane da allah kiyaye ba ba hankali da abubuwan kashi ne ba ba hankali ita kake nan ma kwantara ce ka kwantara da ake ne wajen za ka bi shari da shari da gargajiya allah ya shirya da mu insha Allah za a gane haka suke gari haka za a gane insha Allah sai aya ta 25 Allah rahma
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا wannan aya tana ba da labarin halin wunin kiyama wani hali da za a shiga wani canjin yanayi wanda Allah subhanahu wata'ala ta wa yau mutu shikako sama bilgama ranar da sama za ta tsagi wani hayaki na musamman zai bayyana daga sama kuma وننزل الملائكة تنزيلا وتما آية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظل من غمام الملائكة shin mutane suna jiran wani abu daban da za su yi imani in ba jiran wani kiyama ba wunin da Allah da mala'iku za su zo wannan wuni cikin wani yanayi na hayaki ko girgije in wannan duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya dangana ma Allah waje a rabuka wani malaku saffan saffa da irin wani zawa Allah kakka imajinin tunanin irin na wani da suka mutu shi a wasu bilbasir duk abin Allah komai daban ne amma ya tabbata wani nasin ƙur'ani da sunna Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin kiyama wani girgije na musamman zai bayyana a sama kuma Allah zai zo hilin kiyama mala'iku za su zo cewa duk da ruwayoyi sun zo suna bayanin dalla-dalla ma to ko da da matsala kan wata ruwayo abinda yake tabbacin nan su ƙur'ani a wani kiyama Allah zai tattara mutane da dabbobi da mala'iku dukkan ma'ana wata mahalukin da Allah zai wata aka haɗu da sarrafa wannan zai waye gari ga mala'iku zabe da shi su suke kowa yawa ga mutum ga aljani ga mala'ika duk gaba ɗaya mu ne 'yan kaɗan ma wannan wata rana ta musamman Allah cikin iko shi da shi ya shirya wannan rana wadda za a zo a yi hukunci kur Allah ya gwada girman shi yawa bayan shi adalci adalcin Allah ya masu bani wata'ala don mutum ya san yi za a yi adalci za a yi Allah zai fara da wanda ba su da ba su da takalif wanda ba su da doka kansu da dabbobi za a fara don kasan za a yi dabba a duniya dabba mai kaho da ta tunguje mara kaho ta tilla ta kwata turke ta ya kaho bata abin ramawa Allah zai tada dabbobi a gabanku a sa a wa mara kaho kaho ta rama tunguzarsa kai hawa wanda ka zaɓa ka cuta ka zalimta ka sa abin zai yan wa adalcin Allah in wani shi ake iya mutum da bai fahimci addini daga wallahi wani kiyama ta da kiyama iya daga cikin hikima da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala adalcin Allah hikimar Allah ta kiyama inda ko da Allah bai da ta kiyama ba in mun musan hankali ne amma Allah ta ayi kiyama ta musamman Allah ayi kiyama a tare kiyama mu zama neme ta in maka diba duniya yau da kowa san duniya da ƙarshen duniya yau mutum za shi kana aiki ainihi ka sa kuwa ka sa wane ne ka sa ya iske kai kashe ka abinda ka tara kai wani gaza ya kwashe ta shi Kur- wani zai tare ka a daji ne kai mai mushi da makamun suke a yau sa kamar sun ci riba su tare mutum su je su ɓoye sai an ba su kuɗi wani ma an ga abin kuma sun kashe shi shi ke na an gayan wata an ci banza mutum ya laule ya duke jama'a ta amana ko ta wani abokin amana kulle ya laule ya haɗice bayan da a ta shari'a ta duniya ya ɗauki aboka ya ta rigima a ƙari a ba shi gaskiya ma shi yan wani tun da ba kiyama ya ci banza a ba ɗan uwa wallahi kiyama ya ci hikimar al'adar ta Allah kiyama ta mutum da shi ya kashe kashe banza ya ci ɗanka shi ke na ƙare haba ai da ka ɗauka na dangana ma alarashin hikima amma wani kiyama adalcin Allah kenan da ya shirya kiyama Allah ya ka kowa da kowa a saka ma kowa yake shi wanda ya na kware ya ga na kware wanda ya shiga taka ya ga takamban shi shi ne wani kiyama kenan shi ake fata duk wani abin da ake kai da kawa wannan wurin da Allah ya shirya tun saboda Adam sama ka ga Allah abin da ya shirya can an gaya Adam wannan gida da aka zo doka na aljanna to iyalanka da kai da shi kan da iyalanka abokan adawa da gwagwarmaya ce wanda ya bi abin da zo da shi zai koma wanda biyu ba kuma gidan wuta tun wannan ake gwagwarmaya kuma ƙarshe za a jire can za a koma koma sakamakon rayuwa da tsaye da suka sama ƙasa a wani kiyama na Allah ya shirya za a buɗe bajet musan kowa a saka ma na kware da sakamako na kware wanda ya shiga ta kashi mara sakamakon shi shi ake fata a gyara kafin wannan rana Allah ya taimake mu da gyara ya ce a wannan rana domin cika kusama da gama ran da sama da aka tsage da girgije nuzula mala'ikatu tanzila za ka sabkar da mala'iku sabka wa ka sabkowa ta sama ta ɗaya duka kan sabkowa a yi kiyama Allah ya ce a wannan rana almulku yau mazan haƙa
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
almulku yau mazan alhaƙ da rahman ɗan wa mulki na gaskiya ba jabu ba mulki na hakikan mulki a wannan rana ya tabbata ga Allah da rahama shi mai cikakken mulki a nan duniya an ba wani gari an ba wani wata ƙasa ko unguwa iyaji ko ƙasa iyaji shi mulki ne a ranar Allah ya bushe komi hatta da motsin da kamar da ligide ya yi motsa ce kaza komi Allah ya rike komi yanzu kuma dama can dama Allah shi mai mulki na gaskiya wani ba Allah kamar taɓaɓɓe ne mai iya magana mai ma'ana nan arewa wani sarki cikin sarakuna manya ya je wani taro ne ake sai ya zo shi ranka ya daɗe zaki ya amana ruwa mu haka yace sai ne nan arewa sai ne mutum yace cikin taro ta ranka ya daɗe amana ruwa zai yi mana yawa yace haba ina ne yace ƙarya banza yace banza ƙarya banza ce eh kashi ne da an tabi ne amma sai ta ne haka ne cikin magabata ina ga haruna rashidi ne cikin wani salakuna na musulmi iya cikin tahiya da yaron shi ana harauta ta sarauta ta isa shi da bawon shi ana yi ana yi ana yi buta barewa iya iya can ya gaji ya ce wa bawon ruwa ruwa ruwa iya iya shi ka shi wata kai ruwa ruwa ruwa ran bayi ne kuma suna bawa ne amma suna kasan bai suna karatu ta addini sai da ya bashi wannan ruwan ya sha ita ranka ita ma tambayar ranka dai yanzu da Allah wannan ruwan da aka da ka nema a wannan halin ishin ruwa inda za a ce ba za a baka shi ba sai ka bada rubin mulki za ka bada ce da gudu ma zan bada rubin mulki yi ruwan kyauta dole sha dole bada ce da zan bada gudun bada ya ce to kuma ka sha ranka dai ya tsaya a ƙasa a ki wucewa ka bada rubin ita kwarai ya ce uf Allah wani mulkin da bai kewaye shan ruwa daya ufin da mulki na kasar fara ce Allah wajen mulki da bai ke baka ko tsaruwa ɗaya maganin ya tsaya magani dole ba da mulki kwayo kwayo ya shiga masu mafala ya zan da ake zaki da haka kenan kun shiga saka ce ko da kima Allah kenan mulki na hakika Allah ce mulki ya tabbata ga Allah mulki na gaskiya ga wannan rana kuma ce wa kana yawman alal kafirina asira kuma wannan rana rana ce mai tsanani da kawo sai faɗi shi tana da tsanani da kawo ya lace magana imani bayani da akwai ruwayoyi masu magana kansu cewa wasu na inganta su na magana na salama da ta ibn hasan ibn hasan ya ga ruwacin haka cikin hasan da cewa za a sauƙaƙe wunin kiyama ga mai imani kamar zaman sallar guda sallar guda ta farilla shi dai tabbas wunin ga kafuri ne ke wahala duk da magana kan wancan hadisi yace kin wa kana yawman ala al kafirin asira wannan wani wuni ne ga dukkan kafuri wuni ne mai wahala gaske Allah sauƙaƙe mana shi
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
التي ويوم يعد الظالم على يديه ranar da azalimi zai ci yatsa na an kawo magana hannu wani abu ne wanda ke juz'in magana yatsa zai ciza kowa san ciza yatsa ta kai ci abin haushi kai ta ɓaci ƙance kai abu ya ɓaci ya lalace ranar da azalimi zai ciza hannayen shi biyu kamar yau akar yatsa da ya ce ko to biyu biyu biyu zai ciza yatsa biyu na takaici zai ciza a zalimi me ya zalimci uwa wanda an zo mai da galgadi da gaskiya ya ji iki ikibin gaskiya bayan zawar gaskiya an duke mai hamzari ya ƙulu ya reta da takartu ma'ar rasu da sabila zai yi wata kalma ta burin abin da bai yi wa abu ya wuce zai ce ya reta ne dama a ya wuce dama abu ya wuce zai kalmar ya laitan takaltu ma'a rasul sabila dama na riƙi manzan Allah shine abin bina a duniya ke bin bibi manzan Allah wani ya bi zai daga dama bayan ta ɓaci dama tun a duniya ya riƙi manzan Allah shine abin bin shi ya wailata zai wayo kai cona kama ya wailata kai cuna laitani dama lam attakhid fulanan khalila kaga can murku ya hudu magana rishin bin manzon Allah daga ji mai haka yasa kenan wani rike ko shi zai zai dama dama ce wayyo dama bin doki ba wani zai kama uwa ne ne bi a duniya ya hana shi bin manzon Allah ya kama shi in wani malami ne in wani shugaba ne ya yaudare shi da ƙarya da hikimar magana ƙarya daɗin baki ya raba shi da bin sunna ke to zai kama sunan mutumin a yi kiyama ya wai dama lam'attakid fulanan dama ban kama wana ba khalilan a matsayin masoyi shi ke na bar manzan na kama shi da wani haka ba dama ban kama wani ba ke dami da na ce manzan Allah ta sama shi ne mana abincin ana abin hanyar dina me yasa ya kawo wannan maganganu na dama wayo laqad adallani an zikr domin wannan ya batar da ni daga galgadi da yazo ni kenan wa'azin ya zo yace mai kai kyale su kyale sabon addini duka wani da zama wani kewan tambaya hukuri ga cewa an ce a yi kwantara da yan zala da wasu to kwantara kimi ta abin ƙur'an da sunna shi ya ce kaka bi su yare su tsaya kan gargajiya uwaye da kakan shi ne kuna hujje shi haka muka gada uwaye da kakan wani fir'aun ma da ya ce hujja da ya ta ji haka mutane shi eh muna nan kan addinin uwaye da kakan shi ne wani an zo mai abin ƙur'ani abu sunna a bar bid'a da shirka duk wani ne hankali a kasar wannan ya san dunwan kayan kiran su da kungiyar dan izala kayan kiran izala duk mai hankali ɗan shekara 50 zuwa 60 abin da gama ya san yadda halin al'ummar mu ta tashi yadda aka tashi cikin shirka dumu gaba da baya mai koya ma addini shi zai koya ma shirka tunan masu yi Allah ba shi zai baka shirka in wani abu kowa duk ne hankali yan wasu mun da aka ce mu ga nau ne ba jiyo ba ko mu ce ma aikatau ne ba jiyo ba Allah shi da mu kur Allah shi da mu sabai sun bauta mu gunki ma kuma ce mana kai maka ina yi da ina tuba Allah ga mu yan wa wallahi muna karatun tun daga hadari mun yi izziya risala har mufasar ali da har mu da muna makaranta za mu je makaranta mu dawo mu rihi mu je daji mu mu ce magana mu sa kunni mu zo mu mu sa ice mu ga magana ice wallahi abu in wani akwai muni in wani akwai nabar ake yi ko dauna a wani shi wa za ka yi je ka yi zur a alle ran ladi ran ladi za ka yi zur ka je wajen icen ka je ka dan taki ka ji ya kuma kama a sai ka je kanka daga nan ka yi tahiya ta kirkafa ka je icen ka sa mai ko ne ka sa ka sa je to dan ta gani ka so da kyau ta gani kaza kaza kaza mun dai ba ta zabani ne to ta kare maganganun ka kawai icen maganar ka sai ka dawo ka sa kayan ka ran ladi ko ran talata kuma ka koma wurin ka saki zur aihuwarka ka koma ka ɗauko ka zo ka sa an yahiri an yahiri da aka annabci ne wallahi annabci ne ba wani abu na Allah ciki ba ɗaya na Allah ba wata ayin ma a ce gama ta gago ba wani ayin ma ciki to ya yi wani ba shirya Allah ba ya tsara kada dini kuma wani a wani lokaci mai koma a jin shi da baka damu a wani wani a wajen boka ba a wajen malin da suka damu ba boka ba Allah shi da mu kuma shi ne ake cewa wata rana da bulabin zubairu ne yake ce ya turba yake cewa babu wanda ya san daɗin musulunci kamar wanda ya san jahiliya shi kwasan da wanda ya san wuyar jahiliya ya yi gargajiya ya bari ya kwasan da alisan da wallahi ta maka sun da zama kai sai mun kai mun kan tabi da wasa koyi ba abin da ka sha wala ba kai wannan kuwa yayi shirka ya gani ya sha wala ta abin da ke ne Allah shi ne shi to ya kwasan da hadin da wuto Allah shi ne da mu haka wannan shi ne abin da ka san aka tashi kowa sun Allah ka wannan kungiya wa'azinsu babba me yan wa kullum ya ce izala me zalika ta ji gaba me ma'anar izala kanta ha ma ta addinin izala izala kuma mun mana bayani kungiya ce irin kungiyoyi na addini a Najeriya ta tashi wa'azi da wannan bawon Allah Abubakar kuma Allah shi kashi rawata mishi shi ya fara duk wani malami ya kasar wannan ba dan fodiyo Allah gumi shi ya fara tambayi ga halin da ake ciki a tashi a gyara ana shirka da Allah ana bid'a shi ya fara wannan gwagwarmayar Allah ya ma abin albarka almajirai shi suka tashi da wannan aiki na yaɗa suna hanyoyin yaɗawa a wancan zamanin ta da ƙungiyar dole da a samu damar shiga ko'ina ta ƙirƙir ƙungiya aka mata staci da komin da jaman tsirar ƙungiya ce aka ajiye a gorin gwamnati da hamal yin wa'azi aka sa mata jama'atu zalata bida aka mata sunna jama'a wata gurub ce ta jama'a me aikin su ikamatu sunna zalata bid'a a gusar da bid'a bai kamata suna ɗaya da suna yan wa kamar la ilaha illallah kullum dole sai an ɗoke tsanna za a kayan abin ƙwarewa ba ka zauwa cikin ruwa ka ce ka zuba wutsari ne ya an ɗoke wutsari sai a zuba ruwa ya biki hajji la ilaha hajji illallah ko ya an kore abin wani bauta na banza yanzu kuma ce sai Allah to shi a cikin dole sai an kusar da bid'a amma ba bid'a yanzu ya kan sunna amma ba ka suna gawa bida ana nan gidan jiya aka aka aka suna kawo da bida tana nan bida tana nan ana nan gidan jiya bida tare da ba shine hikimar kalmar zarti bida gusar da bida a tsayin su yawan shine aikin waɗannan jama'a kuma aikin su ya tasiri da izinin Allah duk inda Bahaushe ke magana ke yin magana na Hausa dai tun daga gabas ta ne ga daga har Saudiya a yau wannan kira duk inda Bahaushe ya kai ga wannan jama'a kuma Allah saka masu da alheri aiki ne suka yi jina an kashe wasu an cutar da wasu kuma kwanan nijar ma an kashe wasu sun mutu an cutar da wasu kan wani aikin har Allah sa jama'a ta gane me yana mara yi ko bai Allah shi da jama'a ba da to ya wata wani kungiya me abun suka har a ce kwantara to ga aikin ta kira take abu qur'ani kun ba ta da nata ga qur'anin a qur'ani ta kowa abu sunna galgajiya ta abin da manzan Allah da sunan addini annabi bai yi ba sabai ba su yi ba ku bar shi shi ne wani ɗanwa aiki wani ƙungiya amma kaga a kan shi ne a ce ku kyale su sabon addini ne bin ƙur'ani da sunna shi ne sabo bin galgaliya da shirka shi da tsohon addini to tsoho ne a garin amma sabo ne addini bid'a ce sabuwa addinin Allah shi ne da na tsohon shi tun da shokoki ƙur'ani suna suna tushen addini wani a garin ku ne aka ran da bid'a ko da kai tashi ko da kai tashi ko da kai irin tashi shi ne ta suke a tsohon addini yana abin da uwayen su suke da kakanninsu bisa ne bacin sama ya manzan Allah yi wannan shi da mu to tabbas duk wanda ya raba ka da ƙur'ani da sunna gobe kiyama sai ka yi nadama sai ka yi nadama a hilin kiyama kuma ka mai Allah wani za ka yi dama wannan kiran kashin a kai ga dama Allah ka a tuba tun da wuri yan wa tun ka yi taɓa shi wallahi ka koma bin ƙur'ani da sunna kowane malami aqidar ahlus sunna jama'a in menene tushen shi ƙur'ani Allah ya ce manzo Allah ya ce ko shi ma ba rabe da kara na ba haka sahabbai suka yi daga ya gama ƙur'ani ko sunna amma shi ya wani fasari ra'ayin shi ne kullum tsakarana amma haka annabi ya yi wani abu da kawai haka sahabbai suka yi shi ne addini lahiyi shi ne kuma wannan kungiya suke kira a komo a walka abin ƙur'ani da sunna a kan fahimtar magabata na kware mai rabu ya karɓa mara rabu bayan da iya da shi halaka cikin masu rabu ya ce zai ce ya wailata laitani lam attakid fulanan kalila wayo kai cuna da ma don kama wani ba masu da ba manzan Allah domin wana da kada azalla ne an da zikir ba da ita ja'ali domin ya batar da ni daga wa'azi gargaɗi bayan ya zo mini dama Allah ce wa kana shaytanu insana khadula dama halin mutum da halin shaytani dama kullun ne ma ke ya za ya tabar da musulmi kullun ake kiran kai kake barci kaman ci shi bai man cewa aikin shi kenan a rayuwa ya za ya fatar dan adam kullun kuma ya buga dare da rana kadan kai saka ci fada buga yake dilla ya biya iya ne maka gam da san barawo da mai sabon inji wanda wundi haka suke ba da ka sabon inji sabon wundi zai bin gaske wallahi duk da suna ban suna ɗauka hankalinka an gosu na ina ne ban kan an suka ji kun yadda shi haka suke to shi ma shaɗa haka shaɗa ya wannan mashi haka suke shaɗa da mutum wallahi bin ka yake kaɗan ka zama kasuwa kun tashi da kai haka mai ta neman tsari da sharri shi Allah kana mai sharri shi ɗaki ci gaba
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أنا الله سبحانه وتعالى يوم دابار وانا حالي da manzan sarata mai shiga cikin shi na damuwa ya yi kiran ya yi kiran amma kamar ba yi shi ne nan allah labarin manzan shi iya mai jaji iya jaji tsakanin shi da allah kai tsaye Allah ce wa qalar rusul manzo ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi ya rab ya ubangiji na nan iya ma Allah ya yan halin da yake ciki ita ya rab ya ubangiji inna qaumi takhadhu hadha alquran mahjura ya Allah mutane na suka kira na ka akul zuwa gare shi sun dauki wannan qur'anin mun ba su imani sun kaurace shi ina kudi sun ja da baya sun kaurace ma wannan alqur'ani nan malamai kamar birka suna cewa daga cikin kauracewa qur'ani kauracewa tarku amal mana ilimi wai fizihi mun daga cikin dai tarku amal imani bi duka dai abin da shi aiki da shi ne kiyaye shi ne kula da shi hukumci da shi mu'amala da abin da qur'ani dai ya cikin kauracewa qur'ani ko ka wasa karantawa ko ka karanta baka aiki da shi rashin aiki da shi ma kaurace mishi ne domin hakikar manan qur'ani ba kuma akan ta kamar na da ba shi qur'ani fadala ce ta Allah ya sauka da alkurani ka karanta ka samu lada na fata ta sama amma mulwai shi ba a sauko ba da a karanta kuma a samu lada kadai a jagora ne a yi kaza a bar kaza da gargaɗi da yake shi ne mafi ƙurani to ka karanta amma ba ruwanka da aiki da abin da yake ciki mutum wani shi ne babban abin aiki da shi ka ta wani aiki a halin ƙurani da alazin ya malu da biyu wanda suke aiki da shi ba kurin ba ga ƙurani kuma kai kuma kana shigan kaka ran shigan kaka ne kai a ƙurani ka karanta ka yi aiki babban abin ma cewa aiki da abin da dokokin shi shi ne babban gaba aiki da alƙur'ani yawan saudiya da maka magana a hannun ƙulani an yi kawai ƙulani an yi kaba shari'a musulunci ba wani ba a yi wani ka ake shagidanka kakai ƙarya kakai gambara kai adalci kai wai bakai sai ga mutum wani yana magana iyawa ɗan da murari mai ya jawa ya tashi da shirin shara iyawa bai kula ma da sallar kansa da kyau iyawa wani abu da yawan addini ba ruwan shi da shi amma kai yana magana shari'a shari'a ta kai shari'a kan kan kai magana ta zuma kai ma abin zargi ne ba yana wata kuma ba fa da kanka shine wani wani bai ke cewa inda mutane iya cewa alƙaimu daular islam fi ƙulubi ta ƙulubi ta tare da ku ku tsaye da daular musulunci ku fara zuka san ku sai ka tsaya ka san ku ka fara da kanku ba mutane kan maka mutum ya kanci ba sai ka sama yara in wa inda in ba a saka ba wa za ki yaro ko sai ka saka ne inda an ba izini wa za a haji kenan gyaran inda an gyara da abu ake da rage in baka iya kana in wancan baka iyawa a wannan kana iya kana gyara kanka kake yin zina kake sata kake ƙarya kake da kake cuta kuma kana iya ba mu ce ba ce gwamnati ta ce ka ƙarya ko ka ka sata ba ka ba magana amma ta police da wani bangare ne kurin wannan ba ai ba to kai ka fara da kanka yace kenan daga cikin ƙarshen Qur'ani barin aiki da shi iya daga ciki yace ya ubangiji inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura ya Allah mutane na suna ke wani ƙur'anin abin adawa abin ƙaurin mai rukun su iman ne su rungume shi a ya zama tuma ɗan adawa su don sa a yau da yawa suna ke mai yawa a tuma ɗan adawa su ya neman sa ta hanya amma shi ne ɗan adawa su aka tsana a wani ma kashe shi da maka zakonin sun doka shi ne ma ɗan adawa su mai rukun shi gaba da su rungume da hannu biyu da iya hudar daga duhu zuwa ga zuwa ga suke to in wa wannan jayaje da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan wuri shi ne Allah ce wa ka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrim wannan abin ya Muhammad dan Allah ya mai tasiriya Allah ya mai tasiriya ya wa Annabi sallallahu alaihi tasiriya mai tasiriya a fantan ma a baka hakuri da kaka samu damuwa kun ta zaka dinka wannan abin da ya same ka ya Muhammad na adawa da kai kaurace ma wannan littafin ba gare ka faru ba ya ce ja'anna li kullin nabiyyin aduwwun lil mujrimin mun sama dukkan annabawan Allah an gama su da miyagun mutane iyaye suna neman su rushe iyaye kira suna a'a haka sunan Allah take cikin masu kira in wa idan kai kana mamakin kai ka ce kaza wani ya rushe daga caci ka aka koyar da kai ya ce ka koyar da to annabawan Allah aka wanda annabawan mai haka ne da kake bi annabawa ke ka kai mamakin dan rushe su dan neman a rushe in neman ka a gyara in neman ka abu sunnan a tsaya kan gargajiya uwaye da kakannu suna nan ba yau muna nan addini wani Allah shi da mu gaba daya wala ta mai nasan shi ta mu tashi gaban me yake cayi wallahi cayi in abin da uwa mu suke mai wannan mu mutar su da mu bauna sunna ta da zala ta uwa mu mutar wannan mu mutar su amma da ya gane wannan farko da zafi ne haka yace da ta labar aje wutar wai ya bi yadda buwan shi aje wuta amma yau gobe ana yi ana yi wallahi yanzu sallama ana yake ko fatawa zai ya tambayo ya ya fatawa ga yara ba ya ya din shi da Allah ce Allah ke nan da mamaki gobe yayi wa haka ne shine kina wani ba wani mamaki kaga ana adawa da haka sunan Allah take ba Allah annabawa ta da annabi mun ta Allah ta li kulli nabi kuma kama wace da annabi Allah ce haka ya sunnanta ya samu aduwa min mujrimin wani maki daga cikin miyagun mutane sai adawa da shi gadi ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka mai wahayin murku da ya samu damuwa bai san me wahayi ba san me malaka jibril ba sai ke tsoron ka aje ko hauka sanin shi wani siffa da ba amin ikira ma'ana da ikira ikira kan da ina ba samu ajin shi ya samu damuwa da ya dawo gida wajen wajen wajen Khadija gaskiya ba ni da abin ina tsoron abin an ya kai mai taba ni ta ce ya Muhammad duk da wancan jahiliya sai sunna Allah cikin bayi ba ta canza ba a wancan jahiliya ta Makka madan Khadija ta ce mishi ya Muhammad cewa baiwa Allah ta ɓadda kai ka haukaci baiwa ta ka dalilai kana taimaka ma masu ƙaramin ƙari kana sadar da zumunta kana taimaka ma rayu da an wani ta wani wani mai wani halin ce bai ta kalla la ku zuka Allah abada bai wa Allah Allah Allah kuma ta da kai ke mai halin ƙwarai Allah bai kuma ta da shi a canza mu ta ce bai wa wani halin naka a ce Allah Allah kuma ta kaka da mu amma yanzu mu tafi wajen ɗan uwana amma wannan aka ce bin aminkinta warka ka tafi warka tafi naufal warka a makka a wancan zamani ana jahiliya shi ya karanci addinin nasara ya karanta ta injil har yana ma maka fasara amma ya tafi mutu da makka sai ta daga shi yar ilimi na sama ta ce mu je wajen warka ka gaya mu abin da gari iya maka wata fasara suka tafi da matar shi khadija ya gaya ma warka ga abin da ya gani na malaka jibril ga abin da ya gaya mishi take malami ne kullum malami ko jahiliya malami malami na mutu ko jahiliya malami malami ya ce muhammad wani sulatan wani abin da ka gani mala'ikan da ya zo wa musa ne ya zo maka shi wani ba annabi labarin cewa wayi ya ce na hatar a ce lokacin da za ka bayyana ina da ƙarfi na in taimaka maka lokacin lokacin da mutanen ka za su kore ka to shi da abin da aka ba annabi zara wannan bai cewa za a kore shi ce a muku da shi yau a muku annabi ke mamaki ni za a fita daga makka shi ya gada matsayin shi amin yardajje dan dangi a makka har ce an kore shi yace ni ce haba yace muhammad ba kai ba duk wanda ya zo da irin abin zaka zo da shi kowa ya yi da wani haka haka sanan sai karanta sun Allah ta cikin bayi yace ba kai duk wanda ya zo da irin abin zaka zo da shi kowa ne ne sai an mai adawa ba kai kadai ba ko annabi ba annabi labari lokacin za a hudda ka za a kula daga maka tun wani zamanin ya san halin sunar Allah cikin annabawa ya san halin masu da'awa haka zai wakana haka zai wakana wanda ka yawan wanda ka ci ajiyar sallaka ya san da adawa ka dimmi kira zuwa ga Allah haka jiki duk malin ya sallaka duk malin sallaka yawan wallahi wani abu mamaki lokacin tashin sunna anan akwai malamin wanda da ana kama mawa ya an ce ake mawa ya tsimar ba ya tsinin ba mashi da sunna shi kuma ya san gaskiya ya yi ɗoba ya balli tayi wallahi da ɗan fodiyo nuna albabu ana mai kallon duk malami na gargajiya ana mai kallon hama iya adawar sunne malamin mu ne ba malamin mu sai ya ce ungo ka je ka karanta wannan bayan na karanta na dawo ce ka karanta kaga abin da kace kaga duk abin da kuke da gaskiya da abin da kuke da gaskiya a cikin nan ko yace wallahi za ku samu adawa amma in kuwa amma in kuwa haka za mu ce ba da ba da Allah kuke ba ka kuma Allah ka ce ta za ku samu matsalar mutane tun ba kuma sun da ganda amma kan an bisa kare mutum ya ake mashi da adawa sunai ya san da suke tsare amma shi bai za hudi bai hudunta bai kira sai yan baya Allah ta rike mu da haka ma gaskiya duk malami ya san gaskiya kaga warka shi har ba da labarin cewa za a hudda ka daga wannan gari nabi ce ni za a kora daga makka sai ka shiga ta wakana iya kallon makka ya wuta ya kallon makka ya wuta ya ce ya makka ke ce mahi soyuwar gari a duniya a wajen Allah kuma ni ma ke ce mahi soyuwar gari a wajena amma da wannan da ta musa ba sai ya wakana wani ko shekaru masu yawa abin ko ya wakana haka nan wannan haka sunna Allah take cewa ce Allah ce wa kazalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwin mujrimin haka muka sanya ma dukkan annabin Allah maki makiya daga cikin miyagun mutane kinan kaka damu ka faɗi su faɗi Allah zai tashi da rakuna harkar da'awa haka kira abu ne na Allah shirya tana hannun Allah ka yi na kamar ma Allah sauna za ka yi annabi ma ya tsari ya wasu a cikin karutu su ya yi ya yi wasu amana sun amsa ba to haka Allah ya tsara duniya ba kowa ba zai ga ne mai rabu Allah ka mutum masu rabu Allah ya je wannan magana ta wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka musa dukkan annabi musa makiya daga cikin mujrimai yace wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira duk wani hayaniya an kare shi Allah da kuma kai yace ubangiji ya isu ya wadatan ma kai shi shine mai shiri mai rabai shiriya Allah shi ne shi da shi kuma shine mai taimakon gaskiya kaka damu haka akai akwai wani masarautuwa wallahi baiwa a nan garin akawa kaza baiwa akawa sunna suna nan a garin suka yi kungiya ta mutum malaman ga aka yi kungiya wai ko yaƙi ne zana ko wai yaƙi zama kungiya ga ta malaman garin nan suna na raye kuma hikima Allah suna na raye aka yi kungiya kowa zo ake bi unguwa unguwa ana wa'azi kai ku da su ƙarya ce ba a cikin ba ba ba ba dan tsauran ka za a zo muna makaratu a cikin gida zo kusan gida kan wa'azi ana kawai ana muna ji ana zagi ana ana wulakanci sun ana da su kuma Allah ya watsa su kowa da kanshi wallahi kun san kowa da biki ba ku kowa da kowa kun ana watsa kowa da kanshi yake kowa ne man kada kai yake ta kai yake Allah ke da daga da mu da kuma ta ka baiwa gani baiwa kurin anan gara kawai sunna ta ka hukwa dike ma Allah ta bin Allah ya kurin Allah kare da uku sunna da haka amina bilali kina Allah ya ce wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangiji ya wadatu ya aka zamanto mai shiriya mai rabo kuma shine mai taimakon gaskiya haka da muku Allah ya taimake mu ci gaba wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahidah كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
التي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة عند وانا حالين أرجع لاباري نتصورن كي دجايا إرجلن كاوري سكتي وي لولا نزل عليه القرآن me yasa an har littafin daga Allah ne me ga wani guntu guntu a sabkar da Qur'ani ma jumlatan wahida jumla na kabar da at-taura gaba daya ko injil gaba daya ko zabur shi ma an haka ma me yasa za a yi guntu guntu irin a kamar da aka at-taura da gaba daya haka injil haka zabur to su ma me yasa Qur'ani a mai haka ma wato hanya ta dai a soki Qur'ani ne ya sa a wasan da tawanda Allah ya sarko shi kuma Allah ga dalili Allah ya ce kadhalik nusabbita bihi fu'adaka wannan haka Allah ya so don ya tabbatar da ƙur'ani ya ƙara zama a cikin zuciyarka sanu Allah ya ce wa ƙur'anin farka na وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا
Allah ce Qur'anin faraqanahu Allah ce Qur'ani haka muka rarraba shi daki daki da taqara'ahu 'ala an-nas 'ala mukus dan karanta mutane a hankali sai dai bukata a kaza ya so sako da aya ba sako da shi daga daga can lil mafuz zawa a tabbatul izza kuma daidai bukata a kaza ya so sako da aya kaza a hankali a hankali wani wata rahama ce ta Allah dan ya tabbata a cikin zukatan annabin haka a cikin zukatar mutane haka Allah ne wannan tsari don a karanta shi a hankali to wanda zana zanzara mun sarkar da shi sarkarwa ɗaya daki daki daidai bukata yawan haka Allah su yi mana sarkarwa ta daban-daban ya ce ka zalik dunu sabbita biyu fu'adaka haka muka shirya don mu tabbatar da zuciya ta samu nutsuwa ga wani kwano warantar na tartila mun karanta shi daki daki ɗaya bayan ɗaya haka sarkar mata shi haka Allah tsara wala ya tunaka ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أنا يا لك تكين حكمة ررب القرآن دلا دلا دكي دكي لوكا تشيزوا لوكا تشيزوا حكمة رأسي الله تي idan aka saukar da jimla gaba daya akwai bambanci da misali yanzu ka kawo kaza akan addini bakan Qur'ani sai Allah sako da aya ta musamman a kan magana kaza da Allah kawar misali ya rushe in suka kaza haka ta a rushe Allah ce ya shirya haka ya ce ba za ka kama da wani misali na rusu na faɗa da gaskiya wala ta lokaci matsalin illa shi ina ka bil haq wa kan tafsira da abin suka kawo na shuba ko suka addini Allah ya kawo maka wata wata aya mai ta gaskiya kuma ta kyawun mai da raddi da mai kawo shuba haka Allah ka kan shi dan a yi maganin masu wuce mabanata da abinda kawo da ya tabbatar da su aya sabuwa kan kaza ya tabbatar da aya haka Allah ya shirya Qur'ani da abin zo na matsala na suka addini na juya gaskiya Allah ya kada wata aya wanda za ta rushe wata ƙarya ta ku da shubha ku shi muhimmanci kenan mun wani Allah hikimar Allah kan Qur'ani ya zo dake yake daidai bukata lokaci zuwa lokaci eh shine الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
شان الله ولا يأتونك بمثل ba za ta zo maka da wani misali ba na shubaha ko sukan ƙur'ani illa ji ina ka bil haq sai mun zo ma da gaskiya wa akan tafsira da mahi kyawun fasara ta rushe wacce shi ba ta su nan kuma Allah ce allazina yushuruna ala wujuhihim la jahannam wa'inda za a tado su ala wujuhihim akan huskar su ila jahannam zuwa ga jahannama lace ulaika wa'innan wanzu amma wannan tadowa yankunan akwai firgitarwa da tashin hankali kina ko su bayi na Allah da za a tada gobe kiyama don ga tafiya ka kahonka za su ka tafiya kan fuska su dole suka tafiya akan fuska suna janta dole kuma dole ka je Allah ya ce ulaika wa'innan wanzu a tada a wannan siffa sharrun makana shi kowa sharrun matsayi mugun matsayi wa asar sabila sai kowa bacewar hanya in wannan ruwaya bukhari kuma muslim muka ta fata bukhari kuma muslim wani ce ya rasulullah kaifa yushra an-nas ala wajhihim min qiyam yace ya manzon Allah ya ne za a tada mutum ya ka huska tahiya a huska shi gobe kiyama iya mamaki ya ne ta ya ne rasulullah za a haka mutum ya tahiya a huska manzon Allah ce innal ladhi amshahu ala rijlihi qadirun an yamshiyahu ala wajhihi yawm al-qiyamah yau tambaye shi ya gaya za a yi mutum ya yi tafiya a kan fuska sai mazana ya ba shi misalin labarin cewa wanda a duniyar ya ba shi ikon ya ba sa shi ya kaita ya kan ahuwa guda biyu ke tafiya shi ne kuma zai mai ikon sa shi gobe kiyama ya rika tafiya a kan fuskar shi allan da shi ne wancan ma an kace gudu ne ba ka rage gudu muciji ne gudu ima ima da gudu kana kuma ba ku tsere ne kana mutum da ku tsere na magana mutum ko iya gudu kana gudu ka dawo biyu shi da jan ciki ko amma bi ka gudu kana tsere kenan to wanda ya ba a nan duniya ma akwai kamar misali dai kenan gudu ko tahiya ba ya kawo ba iri daga sanar dabbobi da iri iri masu tahiya kan kawa kawa gudu akan ciki kuma ko ne ga sanar dai ba dimi hankali a gansu kenan wannan kakkai mamakin haka Allah ya annabi ci ci gaba
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا
to ‘yan wannan yanzu kuma za mu shigo wata isa sabuwa mamaye birgatir na cewa wannan tana karantar da mu hikimar Allah karantarwa sa mutane hanya yanzu dai mun ji irin abin da annabi sallallahu alaihi game da shi suna ce akwai darasi ga kafiran da annabi ya rayu da su sadakan masu kaitar da shi su ga irin sakamakon masu adawa da manzannin Allah suka ga gurmayya da manzannin Allah me Allah ya yi da su don su zamanin shi su ɗauki ɗauki izina su ɗauki misali ta alama labarin wani annabi sananne a duniya wanda har annabi ya zo shekara dubunnai ya ce wanda yahudawa ke alfahari da shi kuma su mana sauru sun yi imani da shi a nan musa da fara ya kama maka misali shi Allah ce wa laƙad a na musa da kitaba ai tabbas haƙiƙa mun ba musa na musa kenan mun ba shi littafi kenan wannan a taura wa ja'alna ma'ahu akhahu harun wazira kuma muka sanya dan uwan shi harun shine mai kama mishi addu'ar musa alaihi salam yayi na waj'alni waziran min ahli harun akhi ushrid bi adri wa ashriku fi amri sai ka shirya bayanin Musa yi ya roki Allah ya bashi dan uwan shi da mana asalin jigon da awal Musa ne jagora amma aka ba mu Harun matsayin annabci ya kama annabi Musa sallam zuwa ga kira zuwa ga Allah yace maka sanya ma dan uwan shi Harun waziri ma'ana mai kama shi Allah ya ce faƙulna zahaba.
Faƙulna zahaba ilal ƙaumin ladina kazzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira.
Nan ɗan uwa Allah subhanahu wata'ala ya mana ya zama labarin a takaice a jumulce cewa dai an aiko Musa da ɗan uwan shi haruna mai kama mai kan da'awa zuwa ga Allah kuma ga irin sako da aka musu faƙunna zahaba Allah bar umarni ga Musa da Harun ku tahi ila alqawmin ladina kazzabu bi ayatina ku tahi zuwa ga mutanen da suka karyatar da ayoyinmu sai amma labari Musa ya ce Haruna ya je sun kai ayoyin Allah kuma sun karyata irin na buku da kuka karyata a wata zamanin zamani me wa kana fadamman namu da damira isa na a jimarce kurin amma wannan mutanen mun girmi mana mun halaka su mun halakarwa ya ka halakarwa wata an zagargada su Allah ya gama da su a nan isa ta kan musa da haruna amma a gajarce cewa dai ga yadda Allah ya da al'ummomi suka wuce ga musa ne da mutane shi an turo da annabawan Allah sun kiya sun kaletar Allah ya halakar da su halakarwa bayan wannan Allah ka labari wa kama nufi wa qauma nuhin lamma kazzabu rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan وأعتدنا للظالمين عذابا أليما kuma duk da zamu zamu cikin soci na annabawa abu guntu guntu guntu ko ne kuma ta mai kuma bayani dalla dalla na Allah ya ce wa qaumun nuhi haka su ma mutanen nuhi lamma kadzaba rusul lokacin suka karyatar da manzanni alhali manzo ɗaya ne kowa ta nuhu ne ma ta kadzaba rusul dan wani duka ga Allah ya magana duka annabawa shi hukunci a wajen Allah karyatar da manzan Allah daya amma ta duka sarkar ya ce gaba daya duk ka ce sauran ƙarya suke dole ka imani da kowa kuma ƙarya da ɗaya da hukumcin ƙarya da dukkan manzannin Allah kuma shi yasa mu aka ta musulmi suka yi kowa adalci kaga mu yanzu yahudawa a zo nasaru a muna suka zo mu mun imani da kowa ba wanda muke suka ba wanda muke inkarin annabin Allah ne su ne ba su yarda ba da namu in haka nake cewa cewa mu haɗa kai da su duk ɗaya ne kai ka amince da nashi shi bai amince ba da naka wannan kai da makariya ba kai ya ce yanzu ya ce duk zaman da ayi duk ku zama da yahude da nasare ba ku da musulmi ko wallahi ko kaɗan babu ƙarshe yake cewa annabi ka manzon Allah ba ruwan shi da shi bai ma da shi ba amma kai ne ka amince da nashi yan wajen ɗan wani ɗan wani ɗan wani dama wallahi duk siyasar da kuka ana yi wallahi ɗan uwansu ne suke turo furojan don su sa mutane a kai su ma wannan a amince da su kudin a yi ce su ma addini ne su ma kaman ku ne suke yara ya dole a sassu lamari amma ina kai za musulmi zai yarda a ce wa wannan kai ka amince wani shi ma addini ne bayan shi ya ƙaita da manzanka kuma a wajen allah ƙaita da manzo ɗaya kafirci ne mu a yan wayan wajen musulmi an ce isa ba na bane ba ka huta a wajen musulmi ka ce ai musa ba annan musa ba na bane ba ka huta mu a wajen dukkan kaimar annabawan Allah ne kuma idan ka soki Musa ka kafurta ko suka Maryam da aibanta ta ka wuce ne wajen ba amma mu muke karama su muke karama su suna ba su ba su karama amma wani dole wai kare ta su shirme ne ba gaskiya bane ba zalunci ne wallahi zalunci ne ba gaskiya bane ba mu mun yi da su ko bi annabawan da su su ma ba su amince ko mu sai da ba amma ce wajen ɗaya ne ba ɗaya bane uku ne uku ne yahudanci ne daban da nasaranci da musulunci ba ɗaya ba ne bisa zama ɗaya kusan gama ƙarya ce wannan wallah bisa zama ɗaya ku su ku sai kuma na wuce mun tayi ce dai wadana ce ba duk wadana ga jana wannan ba dai wadana ce wannan yan ba mu yau bai hude bai dana kan ba bai hude bai daba ce da ɗaya ne ba bai daba yan wa wallahi mu yanzu a ƙi da musulmi bai hude bai yarda ba ma da isa annabi da ko da maryam ne kurin isa ayyuzul aish Allah haka aqida bai hudi har yau aqida bai hudi dan bai hudi aqidar su maryam mazanaci yake sai ta ta Musa isa kai ku ta zaka labarin isa kaza kaza na aya kai suke matsayi ne wallahi yau aqida yahuda kenan yawan zama da ake na aifaka ake wani kungiyar ta duniya da ake wannan na abin lobi na abin yahuda da ake zama da ake na abokantaka wannan sun kawo wannan magana yahudawa kai wannan nasaru sun suka yawa suka ce ya kamata yanzu an ci gaba duniya ta waye ana neman haɗa kai a tare da kina ifak ya kamata wani abu da ake an sa ma yara adawa an sa musu adawa da kiyayya ga ga isa kamar da kace yanzu an sa mutane adawa saruko a sa musu da'ai da cewa su ma mutane kware ne ake sa musu ne ko su ma sai haka suka kawa yahudawa suka ce a fasa a hudda ma yaran adawa in ta kai su musulmi ka so da wasu ayoyin qur'ani masu zangi ko masu zangi na ayoyin a haka karantar da su ba da ba qur'ani amma an huta makarantu na musu kashe musulmi tewa an huta wasu na zangi to la wannan magana haka aka ma yahuda wallahi yahuda suka ma yahuda suka ma yahudawa ya kamata an ci gaba ya kamata wannan abin da ke cikin na magana kyama addini kyama kaza ya kamata a hudda wani magana sai ku za ku za ku za mu'amala daban addini daban kida daban ka shiga kida wannan kida ta zamu ka shiga kida ayi mu'amala operation abu ayi amma addini a bar shi aure shi wannan magana da yahudi ce yake yadda izra yahudi ma mu na hukuma da yaji dun mun yi ɗaya ne mun yarda Allah kiyaye kaskanci ne da kaskanci ne sai kuma da kuma na wuce ne na gugan da jama'a na wuce kai ya ce ba gaskiya bane ba eh wa kace kai ta kai ne ba kanka na mai imani kace wata ɗaya ne ba da bane ba da bane ba Allah ya ce ka huce kace ɗaya ne ha ba ka ya da akida ka Allah shi da mu kowa ya wuri da a cikin kundin kwaliti kowa ya shi mun ji lahira ta Allah ya huce Allah ya ce kenan wa qauman nuhin lamma kadzabu rusula mutanen nuhu lokacin sun karyatar da manzanni a ƙarafanahu Allah ce mun dirmiyar da su waje alinahun linnas aya mun sanya su zama to darasi ga 'yan baya kamar da Allah ce an na lama ta galama hamla kuma jariya إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
Allah kai mulana ta yan uwa muna buƙatar addu'a kallati da sunna malami da bata da bata amal biyu ke na kallon Allah mai cikawa an ce cikin hadarin mota an mai sitara a bayan juma'a Allah ya ɗan shekaru da mu Allah kai mai cikin auren da abin alheri wanda kan wani an san mu tuka imani lokacin da yake kan uwa kun bayan haka ɗan agaji na neman agaji dangane da kashi da ake rabawa ta wajen ajiye injinan ko motoci ake so za a sake jada ana buƙatar kuɗi a taimaka za su yawo cikin kayan a tada sallah za su yawo da guduna ko aka gudun moshi don wannan aiki da za a yi shi Allah ya maka Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad ya ku ku ku ku zaga Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yeah.